الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka kashfu shubuhat sharhi na kashfu shubuhat na al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 20 ga zulqa'da hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 441 wanda ya daidai da goma ga watan bakwai miladiya na da 2020 sati da ya gabata mun tsaya akan inda malamin ke bayanin ba da amsa akan wata shubaha da take kunno kai game da mai da martani ga wanda suke tunanin mutumin da yake sallah yake azumi yake hajji kuma ya yi shirka a iya ce mai kafiri ko ba kafiri ba ne ƙalƙashin wannan yake cewa jawabu in mun duba shahi na 63 ƙala faljawabu an na ƙula ina bani isra'il lam ya fa'alu zalik banu isra'il ba su aikata ba wannan aiki da suka nema su aikata sun nema dai amma ba su aikata ba wa kazalika alladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka su ma wa'anda suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu zatu anwat lam yaf'alu zalika su ma ba su aikata abin da suka nema su yi ba wala khilafa anna bani isra'il law fa'alu zalika lakafaru kuma babu sabani tsakanin malamai da dai za a ce banu isra'il sun ɗauki wani alloli kuma bayan Allah maɗaukaki to da sun kafar wannan babu sabani tsakanin malamai wa kazalika la khilafa fi anna alladhina nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan hallo babu sabani game da malamai game da wa'anda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane su kasiriki wannan zata anwa Allah ko abinda za su nemo ta albarka wadda za ta taimaka musu a kan su ci nasara a yaƙi da sun aikata to laulam ya ruhu da dai bisu mai biyayya ba a hannun da ya musu wata hazu za ta anuwa suka riki wannan itaciya ma'abuciyar abu wanda za a rataya ba da nahiyihi bayan ya hana su la kafaru to su ma da sun kafurta wa hadha huwa al-matlub malaki kuma wannan shine abin nema walakin hadhihi al-qissatu tafidu sai dai wannan qissa tana ba mu fa'ida annal muslima cewa musulmi bal al-alima bar ma malami masani qad yaqa'u fi anwa'in min ash-shirk miyuwa iya iya abkawa a cikin wani nau'i ko dangogi na shirka la yadri anha wanda bai san da ita ba bai san shirka ba ce bai abka a cikinta fatufidu ta'alluma wa taharruz kina wannan kissa tana fa'idantar da mu ilimi ilmantuwa kuma da yin taka tsantsan wa ma'rifatu anna qaulal jahil kuma abu ne sananne fada ta jahili at-tauhidu fa fahimnahu zaka ji zai ce ba dai tauhidi bane ba ai mun gane shi mun fahimce shi shi kuma alhali ba a fahimci komai ba anna hadha min akbar al-jahl wa makaid ash-shayatin aw shaytan cewa wannan na daga mafi girman jahilci awa mutum maganar tauhidi ya ce yo ina ai mu tauhidi mun rage mun san shi wa makaid ash-shaytan kuma tarkukuna ne ko tarko ne na shaidan kaidi ne mugun tanadi ne na shaidan kalkashin wannan magana ta malam imam ibn uthaymin rahimahullah al'allama ibn uthaymin rahimahullah yake cewa hadha shuru'un fi bayani hadha ma tufiduhu hadhihi alqissa malai ce wannan farko ne farawa ne cikin bayanin abinda wannan kissa take magana kan shi a'ani qissatul anwat malai ce ina nihin kissa ta wannan magarya ko itace itaciyar da suka nema su rataye makamansu wa bani isra'il min alfawaid haka nan da banu isra'il abinda wannan kissa ta kumsa alfa'idatul ula fa'ida ta farko annal insana wa in kana aliman cewa mutum ko da dai malami ne kad yakhfa alaihi ba'da ba'du anwa'ish shirk mai yiwuwa shashen wani dangogi na shirka ya koyi a gare shi wa hadha yujibu ala al-insan an ya ta'allama wannan iya tilastar da mutum ya karantu ya ilmantu wa ya'rif hatta la yaqa fi shirk ya san wannan abu domin kai ya abka a cikin shirka wa huwa la yadri al-hali bi sadiba wa annahu idha qala kuma cewa idan yace ana a'rifu shirka ni fa na san shirka wa huwa la ya'rifuhu alhali bai san shi ba kana zalika min akhtar ma yakunu ala al-abd wannan zai kasance mafi zama hadari absa kasan abin da yake bawa yake kasancewa yana hada jahlun murakkab domin wannan jahilci ne bisa jahilci na jahilci wanda yake bisa jahilci wal jahlul murakkab jahilci kan jahilci kuma sharrun min aljalil basir shine mafi zama sharri daga jahilci na baka san abu ba babban jahilci murakkab baka san abu ba kuma kai baka san baka san shi ba to wannan sai a ce mai mene jahalul murakkab to amma baka san abu kai yarda baka san shi ba to wannan sai a ce mai jahalul basir kenan kai abu ne wannan mai sauki jahilci ne wanda galiban ana an san shi shine ce li'annal jahila jahlan basitan ya ta'allam domin jahili mai sauƙi iya neman ilimi iya neman ya karanto wayan tafi bi ilmihi kuma iya amfanuwa da abin da ya karanta na ilimi wa ammal jahilun jahlan murakkaban amma jahili wanda ya zamanto jahili ne kan jahilci fa innahu yazunnu nafsahu aliman zai ka tunanin kanshi cewa shi wa malami ne ina in malami ne ka ko ba zai je makaranta ba ko ba zai nemi ilimi ba wa huwa jahil alhali jahili ne fa yastamirru fi ma huwa alaihi min al'amali al-mukhalif lil-shari'a zai zarce ya doge akan aikin akan abin da yake kanshi na aiki wanda ya saba wa shari'a domin shi iya tunanin shi malami ne qala وتفيد أيضا سما مغانا مالا هل وانا قصة تنبا مفايدة أن المسلم المجتهد مجتهد مسلمي متنه مقوكرن neman fahimta neman gane addini ƙoƙarin ilmantuwa idan ta kallama bi kalami kufrin idan ya yi magana da wata magana ta kafirci wa hola yadiri alhali bai sani ba fanubbiha ala zalika aka fadakar da shi akan wannan wa taba min sa'atihi kuma nan take ya tuba annahu la yakfur cewa baya kafurta mutum ne ya aikata aikin sabo akan bai san ba shirka ce yayi bai san ya aikata shirka ba akan jahilci aka tunatar da shi aka ilmantar da shi wannan wa shirka ce nan take ya tuba to wannan ba a ce mai mushriki yayi yayi shirka bayya kafirta da wannan shirka da yi domin akwai nau'i na jahilci kuma sannan babu nau'i na na mukabara cewa ya yi girman kai ya ki yarda da abin da aka gaya mishi kama fa'ala banu isra'il kama yadda banu isra'il suka aikata wallazina sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallama da sahabban da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tufidu annahu law lam yakfur kuma wannan kissa tana ba mu fa'ida cewa da dai a ce bai kafirta ba fa innahu yughallatu alaihi al-kalam yughallatu alaihi al-kalama taglizan shadidan ana kabrara mushi magana magana mai tsanani wadda za ta tunatar da shi kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata da wannan da sahabbai kala innaha sunanun latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwa guzzat bil guzza dan kuma yake cewa ina wannan sunna ce ta mutanen da sunna na farko kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salam suka nema Musa alaihi salam ya sanya musu alloli walil mushrikina shubhatun ukhra mala yace mushrikai kalkashin wannan kahin mu shiga wannan gaba qala ta biyu ta farko annal muslima mujtahid qalu qawluhu wa tufidu aidan annal muslima mujtahidun har zuwa karshe hadhihi hiya al fa'ida tsaniya wannan ita ce fa'ida ta biyu annal muslima idza qala ma yaqtadi al kufra idan musulmi ya faɗi abin da ya bibi kafirci jahilan bi zalika iya jahili da wannan thumma nubbiha fantabaha aka faɗakar da shi kuma ya faɗakastu wa taba fil hal ya tuba a lokacin nan fa inna zalika la yadurruhu wannan baya cutar da shi shi yasa na daga cikin sharuɗa na sakin lafazi na kafirci ko shirka ko fasikanci ya zama to babu jahilci a ciki wanda ya aikata bai jahilci abin ba ya yi shi ne akan ilimi a wannan lokaci sai a mai ne bayan wasu sharufa daban ya zamanto iya da hankali ya wadi ya zamanto ba tilasta shi ba da zaɓin shi ne da abin da ya kama da haka na'am qala li annahu ma'zurun bi jahlihi domin mutum a wannan matsayi ana bashi uzuri da jahilcin shi duk da cewa nan matsala ce wadda muka rage malam yayi bayananta ana iya wa mutum uzuri da jahilci akan abin da ya shahi tauhidi ku ba mishi uzuri walakin wala wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma Allah madaukake bayya dorawa wata rai sai abin da za ta iya amma law tamarra ala ma amilahu da dai a ce mutum ya zarce abu sa abin da yake aikatawa bayan an mai bayani من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله أنا mai hukunci da abinda halin shi bibiya kuma kana samun irin wannan kuskure mutum iya kan kuskure ka zo ka ce wani abin da kake hoban naci haramun ne ko shirka ce ko wani ne maimakon ya bada ya bar abin da yake kawai sai zarci kaga wannan akwai nau'i na hadari domin a yanzu iya da ya aikata ne akan abin da yake da ilimi Allahumma sai dai in iya da shubha ita ma wata sharadi ne daban iya da wani tawili daban wannan shi ma iya bukata har lau sai an zamnar da shi abu nabi qawluhu wa tufidu aidan annahu law lam yakfur tana ba mu fa'ida wannan kissa dai hallau a ce in bai kafarta ba har zuwa karshe hadhihi hiya al-fa'idatu thalithatu qala yace wannan ita ce fa'ida ta uku annal insana cewa mutum wa in kana la yadri an shay ko da dai bai san wani abu ba idza tuliba ma yakunu bihi al-kufr idza talaba ma yakunu bihi al-kufr fa innahu yughallazu alayhi taghlizan idan ya nemi wani aikata wani abin da akwai kafirci a cikin shi to a wannan matsayi sai a kabrara mai magana a zagawa mai magana taglizan shadidan magana mai tsanani لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم domin manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi da iyalan gidan shi su ƙara tabbata a gare shi qala li ashabi ya ce wa sahabban shi Allahu akbar Allah mai girma inna hasunan wannan tafarkai ne hanyoyi ne la tattabi'anna sunana man kana qablakum tabbat sai kun bi tafarkin tafarkan ko hanyoyin wanda suke gabaninku hazawar guzzati bil guzza wannan dabra da wannan kin kibiya da langen da yake kibiya wannan abin da yake wannan dan dan lage da ake sawa na bayan kibiya to da wannan tsinin kibiya tare suke tafiya in wannan ya tsaye baya bar wannan to haka mutane za su kasance suna bin tafarkai ko hanyoyi na mutane na farko wa hadha inkarun zahirun malai ce wannan kuma musu ne karara walil mushriki na shubahatan ukra mushrikai suna da wata shubaha daban ya ƙuluna za ka ji suna cewa inna nabiya sallallahu alaihi wasallama an kara ala usama qatla man qala la ilaha illallah wannan ma shubaha za su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu yawa usama musu akan kashe mutumin da a hilin daga iya kashe musulmi da aka rarrabo shi da takobi sai ce la ilaha illallah yace ai manzo suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa usama musu danni ya kashe mutumin da yace la ilaha illallah wa kadhalika qawluhu haka nan da fadar shi da yace umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai in sun ce la ilaha illallah babu abin wa bauta da gaskiya sai Allah wa ahadithun ukra fil kaffi an amman qalaha da kuma wasu hadisai daban wanda suke bayanin kame hannu daga kashe wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah wa muradu haula il jahala mana yace mun hawa annan mutane jahilai anna man qalaha wanda ya faɗi la ilaha illallah la yukaffar ba a kafirta shi wala yuqtal ba a kashe shi walau fa'ala ma fa'ala ko da ya aikata duk abin da ya aikata قال فيقال لهؤلاء المشركين za a cewa wannan mushrikai aljuhal wanda suka zamanto marasa ilimi jahilai ma'lumun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala alyahud abu sananne ne cewa manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya yaƙi yahudawa wa sabahum kuma ya kama wannan kinsu ɗan fursunan yaƙi ya bautar da su wahum ya kuluna suna cewa la ilaha illallah duk da haka suna cewa la ilaha illallah wa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qatalu banu hanifa kuma cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yaki iyalan hanifa wahum yashhaduna an la ilaha illallah kuma sun tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sun tabbata lalle muhammad da abdullahi manzo ne na Allah wa yusalluna wa yad'una al-islam yad'una al-islam suna sallah kuma suna kirarin su musulmi ne wa kadhalika alladhina harraqahum ali bin abi talib bin nar radiyallahu anhu haka nan mutanen da ali dan abi talib wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya kona su da wuta dukkan wa'annan suna cewa la ilaha illallah amma bai hana ba a yake su wa ha'ula'il jahala muqirruna wa'annan jahilai sun tabbata anna man ankara al-ba'tha kafara cewa dukkan wanda yi musu gobe bayan mutuwa akwai tadawa domin hisabi ya kafirta wa qutila kuma ana kashe shi walau qala la ilaha illallah ko da dai ya ce la ilaha illallah wa anna man jahada shay'an min arkanil islam kafara sun yarda da cewa dukkan wanda yi musu wani abu ɗaya daga cikin rukunan musulunci ya kafirta wa qutila kuma ana kashe shi walau qalaha ko da dai ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an min al-furu to dan menene wannan kalma ta la ilaha illallah batta mai amfani idan yayi musu ko yayi inkarin wani rishi daga cikin rissuka na addini wa tanfa'uhu idza jahada tauhid kuma ta zo ta amfane shi bayan yayi musun tauhidi alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'su wanda ya zamanto shine asalin addinin manzannai gaba daya shine tushen wannan wannan manzanci walakin a'da'ullahi ma fahimu ma'anal ahadith bale yace sai dai mikiyan Allah ba su fahimci ba wannan ma'anar wannan hadisi mu koma baya qauluhu na uku da yace walil mushrikin shubhatun ukhra mushrikai suna da shubha daban har zuwa ƙarshe يعني للمشركين مشبهين شبهة أخرى مشركي wanda suke da shubha suna da wata shubha daban ma'a ma sabaqa min ash-shubahat tare da abin da ya gabata na shubuhohi wahiya anna nabiy sallallahu alaihi wasallama ita ce cewa manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi wa alihi da iyalan gidan shi wa sallam ya kubutar da su ankara ala usama bin zaid yayi wa usama dan zaid musu radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qatala qatala rajul ya mai inkarin kisan wani mutum kashe wani mutum da yayi bada an kala la ilaha illallah bayan ya ce lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah fa qala aqataltuhu aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya kai usama yanzu ka kashe shi ne bayan ya ce la ilaha illallah wa ma zala yukarriruha alayhi salatu wassalam ala usama hatta qala usama tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'd manzala sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba iya gaya wa usama yanzu ka kashe shi ne bayan ya ce la ilaha illallah iya man iya kokkoma wannan magana da yake wa Usama Usama ya ce wallahi sai da nayi guri da ma a ce bin kasance ba musulmi gabanin wannan kisa da nan nan da abin da ya iya ganin saboda abu ne mai tsanani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi an kashe wanda ya ce la ilaha illallah wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam haka nan fadan manzo Allah wanda sai da yan Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi kala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sun sai sun ce la ilaha illallah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa arwahum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah idan sun aikata wannan tofa sun kange jinanansu da rayukansu da dukiyoyinsu daga gare ni sauran hisabinsu kuma al'amari ne wajen Allah madaukaki wa amsalu zalika min al ahadith da makamantan wannan na hadisai allati yastadilluna biha ala anna man qala la ilaha illa Allah la yakfur wanda suke kafa hujja da ita a bisa cewa dukkan mutumin da yace la ilaha illa Allah bayya kafirta wala yuqtal ba a kashe shi wa in kana ala shirk ko da dai ya kasance akan shirka ne min jihatin ukra ta wani bangare daban kako wani istidlali ne ko kawo hujja ne ba amma ba abu giranta ba domin don mutumin da ya ce la ilaha illallah ya yi shirka to bai yarda ba da la ilaha illallah ya warware ta kenan ba ta da matsayi ana wa hadha min al jahl al azim mala yace wannan na daga cikin daga jahilci mai girma fa laysa qawlu la ilaha illallah fadan la ilaha illallah ba ta kasance ba munjiyan abin da yake tsiratar da mutum min azabin nar daga azabu wuta wa mukhallisan lil insani min ash-shirk ba ta kasance ba mai tsatsa mai ko tsabtatar da mutum kubutar da mutum daga shirka idza kana yushrik min jihatin ukhra idan ya zama to iya shirka ta wani bangare daban sai gaba ta biyu inda yace الذين وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار قال قوله فيقال لهؤلاء ذا فدي أجاوا وأن مشركي الجهال ونسك زمن توجع إليه هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال فيما سبق وجوابها بما يلي ما ليش وأن بعد أمساني أكل شبهة وأن جاهلي سككاو abin da ya gabata kuma wannan ba da amsarta ne zai zo awwalan na farko annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna zala sallallahu alaihi wasallam ya yaki yahudawa kuma ya kama su a matsayin wan masu bayi wa hum yaquluna duk da cewa suna cewa la ilaha illallah babu abiywa bauta da gaskiya sai Allah idan wannan abu ɗaya ne na biyu أن الصحابة قالوا قاتلوا بنو حنيفة صحابة سن يأكي بنو حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله سوما سن شيدا تيوى للي بابا أبن وابوتا دكسكي أسي الله وأن محمد رسول الله كما سنة منزو صلى الله عليه وسلم منزون إلى الله ويصلون ويدعون أنهم مسلمون سنة صلى كما سنة كرار تيوى سن مسلمين كنا ونم misali malam biyu da ya bada kayan musu na uku na nuni cewa a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki wani ya yaki wanda suka ce la ilaha illallah domin sun aikata abin da ya warware su ma sahabbai sun yaki wanda ya ce la ilaha illallah saboda sun aikata abin da ya warware ta kinan ba hujja bane ba ga dan mutun ya ce la ilaha illallah a ce ba a yake shi ba idan ya zamanto ba a kiraye shi ba mushriki ko kafiri idan ya aikata shirka ko kafirci ثالثا أبناء أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه متى نند علي بن أبي طالب وند يرجع الله تكار تبتا أدريش يقونا سدوتا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله سنكسن تسنا شيداوا cewa lalle babu amiwa bauta da gaskiya sai Allah ya kona su da mene dalilin mene dalilin sun ba su matsayin da ba wanda ya isa ya dau wannan matsayi sai Allah sun ce Allah ne sun allantar da shi to ya ga menene ya dace da su duk da cewa ya san ba a azabtar da azaba da wuta azaba da wuta ta Allah ce amma saboda ya kai matsayin girman zunubin su ya kai girma shi sa ya kona su da wuta ثانيا أبو نبي قال وهؤلاء الجهال مقرون نبي ورأسهم ولكن أعداء الله نبي قال قوله وهؤلاء الجهلة وأن الجاهلين مقرون أن من أنكر البعث سودا كنسو سنتبتا تشوى دكا وندي مسلم تادا وبايا متوى هذا إلزام لهؤلاء الجهال ما ليتي ونن تيلستد وأن الجاهلين واحتجاج عليهم دكاها مصحجة bimithli ma qalu bihi da kwatamcin abin da suka faɗi su da kansu faqad qalu su da kansu suka ce inna man ankara al-ba'th fa innahu yuqtal kafira su da kansu suka ce dukkan wanda yayi inkari ko yayi musun tadawa bayan mutuwa Allah ya rayar da matattu bayan sun mutu fa innahu yuqtal kafira ana kashe shi kafiri wa yaquluna su da kansu suke cewa man jahada wujuba shay'in min arkanin islam dukkan wanda yi musun wajibcin wani abu daga cikin rukunan musulunci fa innahu yuhkamu bi kufrihi ana ana mai hukunci da kafircin shi wa yuqtal ana kashe shi wa in qala la ilaha illallah ko da dai ya ce la ilaha illallah fa kaifa la yukaffaru wa la yuqtalu man yashhadu at-tauhid malai ba zai kawo ba ayat tambaya to idan haka nan ne don menene ta yaya ne ba za a kafartar da ba ba za a kashe wanda ya yi musun tauhidi ba allazi huwa asasuddin wanda ya zama tushe ne tirke ko tushe na addini wa in qala la ilaha illallah ko da dai ya ce la ilaha illallah dan me ba za a kashe shi ba afala yakunu hadha ahqqu bit takfir yanzu wannan ba shi bane bai yi cancanta da a kafirtar da shi mimman jahada wujuba salah ga wanda ya musu wajibcin sallah au wujuba zaka ko kuma wajibcin zaka wa hada ilzamun sahih la mahida anhu malai ce wannan abu ne wanda za a tilastar da mutum wanda babu karkata a cikin shi bayan da za a yi a iya karkacewa daga wannan ina ga muna iya tsayawa a kan saboda lokacin sallah yayi mu tashi fa amma hadisu usama abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعليكم السلام ورحمه الله